barkamu da warhaka barkamu da kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci za a saurari karatun littafin kasidun tarihin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na Maulana Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu an daga bakin Sheikh Ibrahim Mansur Imam Tudun Wada Kaduna wanda ɗalibansa suka yi hidimar kawo muku ai sauraro lafiya
بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي دهر قلوبنا بحب هذه الجوهرة الفردية وأفاض على سائرنا من الود لهذه المعاني العلمية وأهل أقولنا للتأمل فاقتدينا بتلك الأفعال الألية وأيدنا بالعلوم المكنونة المكزونة الإلهية اللدنية وشرفنا على سائر الأمم السابقة القبلية وأنزل تشريفنا في محكم الآيات القرآنية كنتم خير أمة أخرجا للناس نشكره تعالى على هذه العطية والصلاة والسلام على نبي هذه الأمة المخصوصة بهذه المزية مظهر ذات العزة والعظمة والكبرياء والألوهية ومفتاح مقلاق الوجود من كنز الأماء بالمحبة الذاتية إنسان الكامل في المراتب الحقية والخلقية الذي جرى ليلة مولده الأجائب الأجيبية كالارتجاج الواقع في إيوان كسرى ذي البناءات القوية وقيد البهيرة المعروفة بناهية الفرس بدبرية وأعجب من ذلك كله إذا دققت كمود النار الفارسية ألف عام لم تكمد لعبادتهم أو قدها الأمة الجاهلية وأصبحت الأصنام منكسة على رؤوسها لبدو الملة الهنيفية وعلى آله وأصحابه وأزواجه بكرة وعشية والتابعين وتابعيهم بإحسان ما استقامت الملة الهنيفية ورضي الله تبارك وتعالى عمن ختم الولاية المحمدية سيد الطائفة الصوفية الأحمدية التجانية مولانا أحمد بن محمد بن سالم قمر الهداية وعن خليفته وصاحب فائدته الأحمدية من تولاه مولاه بالحفظ والرعاية والحماية وأعطاه القربانية والجامعية والقوسية شيخ الإسلام برهام يس صاحب الفيدة التجانية ورضي الله تعالى عن شيخي ومولاي أحمد علي أبو الفتوات الأكبرية وعن جميع الخلفاء والنواب والأصحاب ذوي المراتب العلية صلاة أنتزم بها في سلك أهل هذه المزية الفائزين بالدخول في هذه الدائرة الفضلية أما بعد لقد طلع الهلال هلال طه فيا بشرى وواها ثم واها وهنئه أبجله وهتم على الشعراء كذا أهضى بطاها ربيع فيه مولد من تسامى على الأكوان وهيبه تباها فنور كون الأكوان منه فهو أصل لذا أمسى أباها لذا حق الهناء لبنت وهب متى هملت به نالت مناها متى هملت به رسل أتتها تبشرها وكم ملك أتاها كذا برهام نجل الهاج هذا يهنئها كسوسا لو رآها بمولده أرجي كل خير وأشرب مع أسر بل مياها بمولده أرجي نيل فتح أسير به لأقراني زكاها صلاة الله يتبعها سلام على آل وصحب بعد داها حق قدره ومقداره العظيم آه يوم وانا مسلمي مع سورارمو مزاد ماتا masoya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina gaishe ku kullum bi ismihi wa ainihi ina cewa da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh zadakum Allahu maghfiratan wa faidatan wa rahma wa tawfiqan wa sitran wa ri'aya alhamdulillahi muna ta junanmu murna game da sha'anin zagayowar watan haihuwar shugaban halitta sallallahu alaihi sallama wanda shine shari'ar kowa shine madadin kowa shine samuwar kowa shine ni'imar kowa shine kuma rahamar kowa shine shugaban mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama a jiya muna magana akan soyayya har muka ce soyayya ita ce sharaɗi daga cikin sharuɗan cikan imani imanin bawa baya cika sai soyayya ta tabbata a zuciyarsa la imana liman la mahabbata lahu babu imani ga mutumin da babu soyayya ta Allah da manzansa a cikin zuciyarsa duk sallan mutum duk azuminsa duk zakkarsa duk hajjinsa duk aikace-aikacensa na karatun alkur'ani da sauran ibadu idan har zuciyarsa ta zama empty daga barin kaunar Allah da manzansa to wannan mutumin ai munafiki ne kenan to munafiki kuma ina ga imani saboda ka soyayya ita take tabbatar da imani sharaɗi ce daga cikin sharuɗan imani imamul bukhari da abu nu'aimin sun rawaici hadisi daga anas ibn malik allah ya ƙara mar yadda cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce lan yu'mina ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in har abada ɗayanku ba zai taɓa zama mumini ba har sai na kasance ni ne mafi soyuwa zuwa gare shi daga iyayensa da 'ya'yansa da mutanen duniya ga baki ɗaya a wata riwaya ta muslim da bai haƙi min ahalihi wa malihi wa nasi ajma'in har abada ɗayanku ba zai taɓa zama mumini ba har sai na zama ni ne mafi soyuwa a cikin zuciyarsa daga iyalansa da dukiyarsa da kuma sauran mutane ga baki ɗaya a wata riwaya ta ahmad da dailami ya ce min nafsihi har abada ɗayanku ba zai taɓa zama mumini ba har sai na zama ni ne mafi soyuwa zuwa gare shi daga ‘ya'yansa da iyayensa da mutane baki ɗaya da dukiyarsa da ransa da ke numfasawa a cikin haƙarƙarinsa a wata riwaya ta ɗabarani da bai haƙi manzallah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa ahali ahabba ilaihi min ahlihi wa itrati ahabba ilaihi min itratihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ɗayan ku ba zai taba zama mumini ba har sai na kasance ni ne mafi soyuwa zuwa gare shi fiye da ransa sannan iyalaina su ne mafi soyuwa zuwa gare shi daga iyalansa sannan dangina su ne mafi soyuwa zuwa gare shi daga danginsa hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni da soyayyarsa kamar yadda imamu tirmizi ya fidda hadisi daga abdullahi dan abbas Allah ya kara mar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku so Allah ko ba dan wani abu ba sai dan ciyar da ku da yake yi daga ni'imominsa ni kuma ku so ni ko ba dan wani abu ba sai saboda soyayyar da Allah yake min sannan ku so iyalan gidana ko ba don wani abu ba sai don saboda soyayyar da nake yi musu sannan bukhari da muslim da nasa'i sun rawaici hadisi daga ma'aiki sallallahu alaihi sallama cewa salasun man kunna fihi za ka da'amal iman man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwa huma wa man ahabba abdallahi yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufri بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار abin da ya ce ya ce ɗabi'u guda uku duk mutumin da suka taru a cikinsa to hakika fa wannan mutum ya ɗanɗana daɗin imani ɗabi'a ta farko duk mutumin da ya kasance Allah da manzansa su suka fi soyuwa a cikin ƙahon zuciyarsa daga duk abin da ba su ba to wannan ya ɗanɗana daɗin imani ɗabi'a na biyu wanda ya so wani bawa ba don iliminsa ba ba don kudinsa ba ba don mulkinsa ba ba don ƙarfinsa ba ba don kyansa ba ba don jama'arsa ba a don Allah yake son shi to wanda ya zama haka shi ma ya ɗanɗana daɗin imani sai ɗabi'a ta uku shine duk mutumin da ya ƙi komawa cikin da'irar kafirci bayan Allah ta'ala ya tsamar da shi daga ciki kamar yadda yake ƙin a jefa shi a cikin wuta to shi ma wannan ya ɗanɗana daɗin imani a cikin ma'anan wannan hadisi ne maulan mushe ibrahim allah ya ƙara mar yadda yake faɗa yake cewa ala za da rajna lama lama fa kulluna alaihi iktiyarun kaifa yanhu wa yazhabu ala fashhadu anni uhibbu muhammadan wa abgadu kufranan kanarin talahabu ahabbu ilayya من وليدي ووالدي ونفسي وأهلي بل همالي سيهسب أحب لذات الله حقا وإنني هلالي إيماني ونهجي مهذب
عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تراقينا إلى الذكر والهب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تراقينا إلى ألم الرزق هل درجنا لام لام فكلنا عليه اختيار كيف ينهو ويذهب ألا فاشهدوا أني أحب محمدا وأبغض كفرانا كنار تلهب ألا فاشهدوا أني أحب محمدا وأبغض كفرانا كنار تلهب أحب إلي من وليدي ووالدي ونفسي وأهلي بل همالي سيحسبون ويبو لذات الله حقا وإنني هلالي إيماني وناجي مهذب فإن فخر الأقوام حقا وإنني أفاخر بالناد الأمين وأدرب وربي ورب الله حقا فلم أكف لتعديد جبار هجا يتقلب فلم أرج مخلوقا ولذت بدم في شخص سوى شخص لربي يقرب عقبي لدى باب المهيمن دائما وفقري إليه لا لملك يهجب جنيت به يكفي لفقري وفاقتي يلين القواسي ومغناي يخسب ويدني بعيدا والمنال ينيله فأبدل من يؤلي ومن قد يرتب صلاة وتسليم على خير هاشم مع الآل درا ثم من كان يذهب صلاة وتسليم على خير هاشم مع الآل درا ثم من كان يصحب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله sallallahu alaihi wa alihi sallam waɗannan baituka da aka karanta suna ishara ne zuwa ga wannan hadisi da muka karanta salasun man kunna fihi wajada halawatal iman ko zaqa da'amal iman an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqzafa fin nar wato ɗabi'u uku duk wanda ya same su a cikin zuciyarsa ya tabbatar ya ɗanɗana daɗin imani na farko ya zama Allah da manzansa su ka fi so fiye da kowa da komai fiye da uwa da uba da mata da yaya da gida da dukiya da ranka gaba ɗaya na biyu ka so wani bawa na Allah ba don kyansa ba ba don kuɗinsa ba ba don mulkinsa ba ba don iliminsa ba ba don ƙarfinsa ba ba don jama'arsa ba ba don kwalliyarsa ba a dan yana son Allah na uku ka ƙi wa kanka aikata abin da zai mai da kai cikin da'irar kafirci kamar yadda kake ƙin aje a jefa ka a wuta ranar tashin alkiyama to shine maulan shi ibrahim allah ya ƙara mar yadda yake cewa ala za darajna lama lama fa kulluna alaihi iftiyarun kaifa yanhu wa yazhabu to kaga wannan hadisi mu fa akan shi muke tafiya saboda haka dan uwa musulmi babu wani abin zargi a kanmu dan mun so manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mun so waliyai masoya Allah mun ki aikata abin da zai mai da mu cikin kafirci kullum muna faɗin la ilaha illallah yace da mu da kai da kai da su da su da ku da ke da shi kowannenmu yana da zabi ya aikata abin da ya ga dama duk abin da ka ga dama ko kika ga dama ka so ko ki so in ka ga dama ka so kuɗi in kin ga dama ki so kuɗi in ka ga dama ka so mulki in kin ga dama ki so mulki in ka ga dama ka so mata in kin ga dama ki so maza amma dai kar ka manta ke ma kar ki manta da wannan hadisi da muka karanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗabi'u uku duk wanda ya ɗanɗana su ya ɗanɗana daɗin imani ɗabi'a ta farko shine an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wato bawa ya kasance a zuciyarsa ya zaɓi san Allah da manzansa fiye da kowa da komai fiye da uwarsa da ubansa da matarsa da 'ya'yansa da dukiyarsa da gidansa da ransa baki ɗaya to shine wala mushe Ibrahim Allah ya kara mar yadda yake cewa ala fashhadu anni uhibbu Muhammadan ya ku jama'a baki ɗaya ku yi mun shaida cewa ni Barhama Abdullahi ina son Annabi Muhammadu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ahabbu ilayya min walidi wa walidi wa nafsi wa ahli bala mali sai yusabu na fi son manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fiye da iyayena fiye da yayana fiye da raina fiye da iyalaina wa ke zancen dukiya ma ballanta na kirga da ita sannan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillahi sai ya ce uhibbu li zatillahi haqqan ni kam ina yin soyayya a cikin zatin Allah ne wallahi tallahi wa inna ni halaliya imani wani haji muhazzabu ni dinnan imani na yayi daɗi yayi zaki har ina jin ɗanɗanansa a cikin makogoro na tafarki na kuwa da nake bi ta samu tsarkaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa an yakra an yauda fil kufri kama yakrahu an yuqzafa fil nari sai ya ce wa abgabu kufranan kanarin talahabu ina kin kafirci kamar yadda nake kin wuta mai huruwa alhamdulillah mu ma Allah ya ba mu ikon yin aiki da wannan hadisi mu so Allah da manzansa fiye da kowa da komai idan za mu yi soyayya a tsakaninmu mu so juna saboda Allah albarkan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a Anas ibn Malik Allah ya kara mar yadda ya rawaici hadisi daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama cewa wata rana wani mutum ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zauna daga zama sai ce ya rasulallahi matassa'a ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yaushe ne ne wai ranar da za a yi tashin alkiyama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli mutum ya ce kai ma a adatta laha kai ko da kake wannan tambaya me ka tana dawa kiyamar ne sai ya ce ma a adattu laha min kasir salatin wala saumin wala sadaqatin walakin ni uhibbu Allah wa rasula yace ni kan ban tana dawa kiyama yawan sallah ba ban tanadi wani yawan azumi ba ban tanadi yawan sadaka ba sai dai kawai abin da ni na san na riƙe na tabbatar ni ina san Allah ina san manzansa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi murmushi yace masa anta ma'aman ahbabta to kai kuma ina maka albishir ka sani kana tare da wanda kake so ranar alkiyama din to kaga ko in dai har ana tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ashe ana cikin aljanna kenan sannan ya zo a cikin wata riwaya wata rana wani mutum ya zo gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna sai ya kura masa ido ko kiftawa baya yi kallon annabi kawai yake sallallahu alaihi wasallam idan manzo Allah ya dago sai ga idanuwan wannan mutumin kyar a kansa sai manzo Allah ya ce masa ma baluka ya rajul kai bawan Allah me me yake damun ka ne me yasa me ka ka kura mun ido ko kiftawa ba ka yi sai ya ce bi abi anta wa ummi atamatta'u minan nazar ilaik yace uwata da ubana fansa gare ka wallahi ni ina jin daɗin kallon ka ne domin kuwa فإذا كان يوم القيامة رفعك الله في الجنة مع النبيين وإن دخلتها لا أراك إذن القيامة تاسيا نا تبتر الله زي دوكا كمسألينك أشكين الجنة تارد عن نباوا كيكما الجنة كتنا سمن تاسو توني كودا ما دي قدرا تاسا زن شغا الجنة نا تبتر إنا أشكين غرو غرو سو دويا مهدو shi yasa nake so in kalle ka a nan a duniya in more ko da ba mu haɗu a can ba ni dai na kalle ka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya murmushi sai ya ce man ahabbani kana ma'i fil janna in mutumin da ya so ni zai kasance tare da ni a cikin aljanna to ƴan uwa musulmi wannan bishara ce babba a ce san annabi sallallahu alaihi wasallama zai sa ka zama tare da shi a kiyama tare da shi a aljanna ai wannan babban matsayi ne shi yasa soyayya babu irin wannan ne yasa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka fi kowa da soyayyarsa ne ba wai da zama da shi bane kawai akwai waɗanda sun zauna da shi din amma matsiyata ne akwai waɗanda sun gan shi amma matsiyata ne saboda ka zama da shi in ba ƙaunarsa babu yadda da shi babu imani da shi babu taslimi gare shi to ba za ka zama daga cikin sahabban manza Allah ba sallallahu alaihi sallama wannan sifofi na sahabbai na soyayya da suke wa ma'aiki sallallahu alaihi sallama wato ita ce take na san dukkan bayi waɗanda suka zo bayan sahabbai da waɗanda suka zo bayan waɗanda suka zo bayan sahabbai har zuwa yau ita ce take na san mu duk mutumin da Allah ya cika zuciyarsa da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to yana jin kamshin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zaka bude harshen zuciyarsa zaka je yana cewa rabbana innana samina munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna ya ubangijinmu cewa mu mun ji mai kira yana kira ya zuwa ga imani yana cewa aminu bi rabbikum ku yi imani da ubangijinku fa amanna sai kawai muka yi imani hakika Allah tabaraka taala ya girmama sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani inda yake sifanta su da sifa kyakkyawa yake cewa muhammadur rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم بسم الله الرحمن الرحيم محمد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطاه فازره فاستغلظ فاستوى فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم صدق الله العظيم sannan Allah tabaraka ta'ala yana sifanta su yana cewa wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi wallazina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim wato waɗannan da suka yi imani suka kaurace gidaddajinsu da dukiyoyinsu da iyalansu suka yi yaƙi domin inganta addinin Allah suka taro ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suka taimake shi waɗannan su ne muminai na gaskiya za su samu gafara Allah da arziki mai girma ranar alkiyama sannan dalilin mu a bisa cewa waɗannan sifofi na masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suke numfasawa a yau yana kama da irin sifofin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dalili Allah ta'ala yana cewa minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi bismillahir rahmanir rahim من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم to sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tawwafa sun gabata su kuma su ne suke numfasawa a yau su ma suna sauraron zuwan mutuwar ta zo ta suke su akan imani kamar yadda ta samu sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan imani kuma yana daga cikin sharuɗan imani ya zama Allah da manzansa su ne mafi soyuwa gare ka daga abubuwa guda takwas idan ka fifita ɗaya a cikin takwas ɗin nan sunanka munafiki dole ne ka zaɓi Allah da manzansa akan waɗannan takwas da za mu ambata wato iyayenka ‘ya'yanka ‘yan uwanka matanka danginka dukiyarka kasuwancinka mazauninka da ranka idan ba haka ba to ba haka ba sunanka munafiki domin Allah tabaraka ta'ala yana cewa قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم ya rasulallahi ka gaya musu in har iyayenku da 'ya'yanku da 'yan uwanku da matanku da danginku da dukiyoyinku da kasuwancinku da gidajenku da rayukanku su kuka fi so fiye da Allah da manzansa to shikenan ku zauna ku jira ku saurari lamarin Allah yana nan yana zuwa zai same ku ku sani cewa Allah ta'ala baya shiryar da jama'ar fasikai to anan ne wala mushe Ibrahim yake faɗa a cikin diwanin Shifa'ul Asqami yake cewa yahimu na shauƙan bin rababi wa fartana wa jam'i habani hubba ahmad wal farqu
عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تراقينا إلى الذكر والهب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تراقينا إلى الذكر والهب يهيمنا شوقا بالرباب وفرسنا وجمع أباني هب آمد والفرق يهيمون شوقا بالرباب وفرسنا وجمع أباني هب آمد والفرق وهل يتأتى حب غير محمد فحب سوى الماء الأماية والفسق سوى حب آل المصطفى وصحابه ومن كان صديقا متى حصص الحق وقوم كفوا من عاد أولئك سرمدا فأمرهم صدق وحبهم صدق ومالك والنؤمان آمد كلهم كذا الشفيء لولاهم أظلم الأفق هذاك أبو الأنفاس أحمد سيدي كذاك الجنيد سالك الأينم الخرق وكم بينهم أو بعدهم من محمد وعبد بنور منهم يعتدي الخلق قد اقتبسوا من دوء أحمد فارتقوا زرا قنن في المجد ما فوقها فوق فيا رب هب لي حبهم واكتفاءهم وفك وساقي وليزل أني الرق وأن كلهم هب لي تمام وراثة بفعل يهاكي فعلهم وكذا خلق بجاه رسول الله آمد سيدي وزينة كل الناس من خلقه الرفق عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها مني إلى العالم الرزق عليه مع الآل الكرام وصحبه صلاة بها يبقى لي الدق والمحق عليه مع الآل الكرام وصحبه صلاة بها يبقى لي الدق والمحق لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله sallallahu alaihi wa alihi sallama saboda haka yan uwana musulmi sai mu hattara ah, abinda waɗannan baituka suke magana wato shehu radiyallahu anhu yake cewa mutanen duniya da mazanmu da matanmu muna yin ɗimuwa a cikin soyayya soyayyar kuma wadda ba za ta amfane mu ba a duniya ballantana a lahira ya ce amma ni na gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da fana'ina da baka'ina da shari'ata da haƙiƙata da jazabata da sulukina gaba ɗaya sun koyar da ni soyayyar annabi ahmadu bushra isa ne wai shin ma in tambaye ku soyayyar wani manzon allah tana iya zuwa tararrafo tararrafo har ta shige cikin zuciya kai ni aurina duk wanda yake son wani ba annabi ba makaho ne da yana gani da annabi zai so duk wanda yake son wani ba annabi ba fasiki ne da mutumin kirki ne da annabi zai so to amma ya ce siwa hubbi alil mustafa wa sahabihi wa man kana siddiqan mata hasal haq kar ka ɗauki iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ka sa su a wannan zirin fa kar ka ɗauki sahabbai ka sa su a wannan layin kar ka ɗauki waliyai ka sa su a wannan layin dan kaga wani yana son wani sharifi ka ce ai annabi kawai ya kamata a so ko kuma kaga wani yana son wani sahabi ka ce ai annabi kawai ya kamata a so ko kuma wani yana son wani waliyi ka ce wai annabi kawai ya kamata a so ka'idar soyayya idan kana son mutum to duk abin da ya shafi mutumin dole ka so shi ko budurwa ce kake so zaka kana son kannanta kana son danginta kana son ƙawayenta kana son irin shigar da take yi kana son irin atamfar da take yawan sawa kana son irin maganarta duk wannan ba wai dan kannan ko ƙawayen ko dangin a dan ita ne saboda haka in kana son annabi da gaske to ba maganin iyalan gidansa ba ba sahabbansa ba ba matansa ba ba waliyai mataimakansa ba ba malamai waɗanda suke hadimansa ba hatta rairayin madina ma sai kaji kana son shi hatta itatuwan dabinan madina sai kaji kana son su hatta rijiyoyin madina sai kaji kana son su hatta duwatsu sai kaji kana son su shine yace to ka sani soyayyar iyalan gidan manzo Allah san annabi ne soyayyar sahabansa ma sansa ne soyayyar waliyai siddiqai shi ma sansa ne wa qaumun qafaw min haji ula isarmadan fa amruhum sidqun wa hubbuhum sidqu sannan akwai waɗansu jama'a da suka zo daga baya waɗannan jama'a suna biye da sawun iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna biye da sawun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kowane zamani suna nan saboda haka waɗannan mutane lamarinsu gaskiya ne san su shi ma gaskiya ne sai ce bari baka misali فمالك والنؤمان أحمد كلهم كذا الشافعي لولاهم أزلم الأفق كذاك أبو العباس أحمد سيدي كذاك الجنيد السالك العلم الكرق يتي كاغا إمامنا مالك سنسا سن النبني إمام الشافعي سنسا سن النبني أبو حنيفة سنسا سن النبني Ahmad bin Hanbal sansa san annabi ne dan me hadiman manzan Allah ne ba su da wani aiki nasu aikinsa suke yi idan ka so su to ba da su kake ba da shi kake idan ka ƙi su ba da su kake ba da shi kake hakanan a shugabana Abul Abbas Ahmad Tijani sahibul qurbi wat tadani sakanallahu min faidi madadi bi azamil awani shi ma in ka so shi ba shi kake so ba soyayyar annabi ce domin ko bai koya maka komai ba sai soyayyarsa hakanan imamul juraidu hakanan sauran bayin Allah salihan bayi to yan uwa ka'idar soyayya duk abin da ya shafi masoyinka sai ka so shi duk abin da ya shafi masoyinka sai ka so shi shi yasa ma malaman soyayya suke cewa wai soyayya wani fanni ne daga cikin fannonin hauka soyayya ba fanni ne daga cikin fannonin hauka kuma soyayya ta kasu kaso biyu ne akwai soyayya hissiya akwai soyayya ma'anawiya soyayya hissiya ita ce kamar son kuɗi son mulki son mata soyayya ma'anawiya ita ce kamar soyayyar Allah soyayyar ma'aikinsa soyayyar waliyansa saboda haka akwai waɗanda suke samun haukacewa a cikin ƙaunar kuɗi akwai wanda suke haukacewa a cikin ƙaunar mulki akwai wanda suke haukacewa a cikin ƙaunar mata irin su majnunu laila kenan wanda shi ya taba zuwa zai zo ya gaida ita wannan budurwar tashi laila yana kan raƙumi da ya zo dab da garin nasu sai ya sauka a kan raƙumin duk gidan da ya gani sai ya sumbanci gidan ya sumbanci wannan gida ya wuce ya sumbanci wancan ya wuce sai wani ya tare shi ya ce bawan Allah wai ginin nan ne ya burge ka koko rufin ginin koko fentin sai ce wallahi ba ko ɗaya ya ce to me yasa kake sumbantan gidajen sai ya ce masa amurru ala diyari diyari laila ukabbilu zaljidara wa zaljidari amma wa ma hubbu diyari shagamna kalbi walakin hubbu man sakana diyar ya ce ka ganni nan ina bin gidaje ina sumbantar su wallahi ba da gidajen nake ba wata yarinya ce a cikin garin nake kaunarta kaunarta ya sa duk gidajen garin ma ina son su shine kaga na sauka akan abin hawa na ina bin gidajen ma ina sumbanta su da ya je wurinta suka yi fira ya haura kuminsa zai koma ya fita bayan gari kawai sai ya ga wani kare baki sai sauka akan raƙumin ya soke raƙumin ya bar wa karen wayyaci shi zai wuce a kafa sai wani ya tare shi ce bawan Allah kai da kake da tafiya mai nisa a gabanka ya za ka sauka akan raƙuminka ka ba kare sai murmushi ya ce masa ai da ka san abin da ya faru da abin ya burge ya ce ya aka yi ya ce wallahi karen nan da ka gani baki ya yi kama da karen da na gani a garin masoyiya ta laila shine dalilin da ya sa na sauka na soke raƙumin na bashi ya ci ba fa karanta bane fa ba nata bane ba na gidansu bane kai ba ma karen garinsu bane kama ya yi da karen da ya gani a garinsu shine ya sauka a raƙuminsa ya soke bai saboda haka kaga ashe san iyalan gidan annabi dole ne in dai akwai san annabi a zuciya san sabban annabi sallallahu alaihi wasallam dole ne in dai akwai kaunarsa a zuciya haka nan san duk wanda aka san ya shafe shi a sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun samu kaso mai yawa a cikin wannan kauna ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama akwai wata mata daga cikin mutanen Madina Ansaru lokacin da aka yi yaƙi sai aka kashe babanta aka kashe dan uwanta aka kashe mijinta a yaƙi ɗaya shine yaƙin Uhudu tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka fita to shikenan bayan an dawo yaƙi mata sun fito suna taron mazajensu ita ma ta fito sai wani bawan Allah ya tare ta ya ce mata baiwar Allah ina miki ta'aziyya mijinki yayi shahada sai ta ce ba dan shi na fito ba ta yi gaba wani ya tare ta ce baiwar Allah ina miki ta'aziyya dan uwanki wani yayi shahada ta ce ba dan shi na fito ba da ta yi gaba sai wani ya sake tare ta ce baiwar Allah ina miki ta'aziyya mahaifinki yayi shahada sai ta ce wai me yasa kuke haka ni duka ba don waɗannan na fito ba wai ina manzan Allah yake sallallahu alaihi wa alihi sallama ma fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi sallama sai sabai suka ce khaira wa bihamdillahi kama tuhibbin manzan Allah sallallahu alaihi sallama kam yana nan cikin wato ni'ima da koshin lafiya kamar yadda kike so ki ji sai ta ce arunihi don Allah ku nuna mini shi hatta an zura ilaihi domin in kalli fuskarsa hankalina ya kwanta lokacin da aka kai ta ta leƙa ta ga wannan fuskar kyakkyawa ma'abociyar haske da annuri da natsuwa sai ta ce kullu musibatin ba a daka jalalu duk masifar da za ta samu bawa ya rasulallah in dai kai kana nan lami lafiya to wannan masifar kankanuwa ce komin girmanta Allah ya arzuta mu irin wannan soyayya an tambayi sayyidina ali karramallahu wajahu radiyallahu ta'ala anhu aka ce masa kaifa kana hubbukum li rasulillah wai ku sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iyalan gidansa yaya soyayya ku da ma'aiki take sai ya ce kana wallahi ahabba ilaina min amwalina wa auladina wa abaina wa ummahatina wa min al-ma'i al-barid ala zaman yace wallahi mun fi san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da dukiyoyinmu mun fi san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da ƴaƴanmu mun fi san annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da iyayenmu maza mun fi san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da iyayenmu mata kai mun fi san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da ruwan sanyi ga mai jin kishi sannan an rawaito cewa Abdullahi dan Umar Allah ya kara mar yadda ya taɓa yin rashin lafiya kafarsa ta kumbura tana ciwo ko kuda ya hau sai ya yi ihu sai aka ce masa uzkur ahabban nasi ilaika yazul anka ka ambaci sunan wanda ka fi so a duniya a cikin mutane zafin ciwon nan zai rabu da kai da ya gyara zama sai ce wa muhammada kawai sai aka kafa tasa ce ciwon ya gudu da kanshi sunan manzo Allah kawai ya kira sallallahu alaihi wasallam da karfi sai kawai ciwon sai ya rabu da shi akwai daga cikin bayin Allah wanda ya kamu da rashin lafiya shi ma har sai da ta kai za a yanke masa kafa za a yanke masa kafa aka rasa yadda za a yi saboda a lokacin ba kamar yanzu ba ne da za a yi mutum allura da sauransu sai aka nemi almajiransa aka ce kunji kunji ga halin da wane yake ciki suka ce to ba zai yi a yanke mai kafa ba gaskiya in dai ba za a dinga kiran sunan manzo Allah bane sallallahu alaihi wasallam to sai aka ce almajiransu zo suka kewaye shi ana ta yaban manzan Allah yana murmushi yana jin daɗi yana kaɗa kai har aka yanke kafarsa bai san an yanke ta ba sallallahu alaihi wa alihi sallama lokacin da bilalu wafatinsa ya zo wato yana kwance bai da lafiya yana jinya sai matarsa tana kuka tana kuka tana cewa wa huzna wa huzna wa huzna wayyo Allah bakin ciki masoyina zai tafi ya banni wayyo Allah bakin ciki masoyina zai tafi ya banni Bilal yana kwance ashe shi manzo Allah yake tunani kawai a zuciyar shi da ya ji abin da matarsa take faɗa sai ya ce wa taraba wa taraba wa taraba gadan alqal ahibba muhammadan wa hizba ya ce wayyo Allah farin ciki da jin daɗi wayyo Allah farin ciki da jin daɗi wayyo Allah farin ciki da jin daɗi ya same ni gobe gobe zan haɗu da masoyana annabi Muhammadu da jama'arsa kaga shi ko shi zai bar duniya shi murna yake yi murna yake saboda ƙaunarsa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wata rana wata mata ta zo wurin sai da Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce mata dan Allah alfarma na zo nema wurinki ta ce me kike nema ta ce manzan Allah an ce an binne shi a ɗakin ki ta ce kwarai kuwa ta ce dan Allah mu je ki dan buɗe mun in gani me ki da yasa ta ce wallahi ni ina kaunar shi ne dan Allah mu je ki dan buɗe mun da aka kai ta kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai da Aisha tana buɗewa da ta kalli kabarin da ta ce wa Muhammada kawai sai ranta ya fita a wurin ta faɗi ta mutu ita ma lokacin da mutanen Makka suka fidda Zaid ibn Disinna daga haramin Makka dan su kashe shi sai abu sufyan sarkin maka a lokacin bai musulunta bai ce ku dakata ku dakata sai ya zo ya tsaya a gaban zaidu ya ce masa an shuduka billahi ya zai a tuhibbu anna muhammadan al'ana inda na makanak na dirbi ulqahu bisayf wa anta jalisun baina alik ina haɗa ka da Allah ya kai zaidu ga yamin gaskiya kai yanzu ba za ka fi so a ce Muhammadu ne a yanzu a wurinmu ba a matsayinka kai ko kana zaune can wurin iyalanka hankalinka kwance shi kuma gashi nan za mu datse wuyansa da takobi kai ba za ka fi son haka ba ya kai zaidu buɗan bakin zaidu sai ya ce wallahi ma uhibbu anna muhammadan al'ana fi makanihi allazi huwa fihi tusibuhu shawkatun wa ana jalisun fi ahli yace wallahi kaga dai kashe ni za ku yi ko amma ba na so in ji labarin ko kaya ta soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a inda yake a yanzu dinnan ba maganan wai a kashe shi ba a'a ni a kashe ni yafi min sauki da in samu labarin kaya ma ta soki annabi sallallahu alaihi wasallam sai Abu Sufyan ya kada kai yace wallahi ma ra'aitu ahadan minan nas yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi muhammadin muhammadan wallahi tun da nake nake ganin mutane masoya ban taba ganin wani ɗaya da yake son wani ɗaya a cikin mutane ba kamar yadda sahabban muhammadu ke son muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama mun gode wa allah tabaraka wa ta'ala mu dinnan muna kan diga-digan waɗancan mazaje sahabban manzo allah sallallahu alaihi wa alihi sallama mun gode wa Allah da muka samu kaso mai girma a cikin gadon wannan soyayya har manzo Allah sallallahu alaihi yana yin nuni zuwa gare mu a gaban sahabbansa yana cewa min ashaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa mali yake cewa daga cikin mafi tsananin al'umma ta soyayya gare ni waɗanda suka fi kowa ƙaunata su ne waɗansu mutane da za su zo bayana kowane ɗaya daga cikinsu zai so a ce da zai ba da iyalansa da dukiyarsa baki ɗaya don ya ganni so ɗaya zai bayar mun gode wa Allah muna daga cikin waɗanda za su ba da dukiyarsu da iyalansu da rayukansu ma don su ga annabi so ɗaya kuma yan uwana musulmi malaman soyayya sun ba wa soyayya sunaye da dama saboda girmanta laraba suna cewa wai kasratul asma'i tadullu ala sharafil musamma yawan sunaye suna gwada maka girman mai sunan shi yasa suna kiranta almahabbatu suna kiranta al'alaqatu suna kiranta alhawa suna kiranta asbabatu suna kiranta attatayyumu suna kiranta algaramu suna kiranta alhuyamu suna kiranta assadamu suna kiranta algamaratu suna kiranta adda'ul mukhamiru suna kiranta al'ishku suna kiranta ashauku suna kiranta assadamu suna kiranta alhawa suna kiranta aljununu saboda haka soyayya tana da suna da kuma malaman soyayya sun ce soyayya amarya ce sadakin tarai soyayya amarya ce in kana so ka aure ta to sadakin da zaka biya shine ranka saboda haka ne manya-manyan shugabanni za ka ga suna durkusawa akan gwiwoyinsa saboda soyayya za ka ga shugaba babba sarki ne ko malami ne ko attajiri ne ko kuma mai daraja ne ko wali ne amma saboda soyayya sai ka ga ya durkusa a ƙasa akan gwiwoyinsa soyayya kenan wannan ne janyo sayyidina umaru Allah ya ƙara mar yadda lokacin da wannan amarya ta burge shi wato ita ce soyayya sai ya nemi aure ta saboda kwarjinin kyawunta da ya nemi aure ta sai ya bata sadakin da bai kai kimarta ba shine ya ba da komai da ya mallaka amma bai ba da ransa ba idan muka kalla za mu ga wannan a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar ya ce ya rasulullahi la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa nafsi wallahi ya rasulullahi na fi son ka fiye da kowa da komai sai dai raina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya Umar wallazi nafsi bi yadi hatta akuna ahabba ilayka min nafsika na rantse da wanda raina ke karkashin ikonsa ba za ka zama mumini masoyina na gaskiya ba har sai ya zamana na fi soyuwa zuwa ga zuciyarka fiye da ranka da ke bugawa a tsakanin haƙarƙarinka sai sai na ya ce fa'anta wallahi a habbu ilai min nafsi wallahi yanzu kam ya rasulallah na fi son ka fiye da komai har raina sai manzo Allah ce al'ana ya umar yanzu kam zaka auri ƙaunata yanzu ne imanin ka ya zama cikakke ya umaru akan wannan hadisi ne maulan shi ibrahim Allah ya kara mar yadda ake cewa ta halla anil imani من ليس صادقا على حبه من كل جاد ورائه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله تخلى عن الإيمان من ليس صادقا على حبه من كل جاد ورائه تخلى عن الإيمان من ليس صادقا على به من كل قاد ورائه كذا مسير شيئا سواه لو أنه هشاشة نفس المرء بين جوانه وحب رسول الله زين ومفخر وأمن وإيمان وباب المصالح حب رسول الله مالي ومالكي وبيئي وهرسي وعين مرابه وبيئي وهرسي وعين مرابه هو الوزن والإنسان منه وإنه لمصرفه بي ثم كل مدائه هباني مرادي قبل علمي ونجأتي فمني نوال الكل والكل مانه نويت مقامات الرجال بهبه دنا فتدلاني برجم قبائه وأدفني ما لا أبوه بسره بسكر وصاو عند صاء وصائه وأدفني ما لا أبوه بسره بسكر وصاو عند صاء وصائه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم مولانا شيخ الحاج إبراهيم يس الله يقارى مر يدا يتشي duk mutumin da bai da gaskiya a cikin ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko da ya zo zamanin annabin ko kuma ya zo zamanin baya ko kuma ya zo zamanin nan namu to shi da imani sun yi ban kwana ba ruwan Allah da cewa zamanin annabi ka zo ko zamanin tabi'ai ko zamanin tabi'u tabi'ina ko kuma zamanin mun nan in dai har baka da gaskiya a cikin ƙaunar annabi sallallahu alaihi wasallama to ta khallaita anil imani kawo funta daga barin imani hakanan duk mutumin da ya zaɓi wani abu ba annabi ba ko da wannan abin numfashinsa ne da yake bugawa a cikin zuciyarsa na ƙarshe wanda daga shi sai mutuwa ya ce ya fi son wannan numfashin akan annabi to shi ma wannan munafiki ne shi da imani sun yi bankwana ya ce kaga san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine ado shine abin alfahari shine kwalliya shine aminci shine imani shine kofar daidaita tsakanin bawa da Allah ko kun bata da Allah in ka so annabi to kofar shiryawa ta bude san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine dukiyata san annabi sallallahu alaihi wasallama shine mulki na san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine kasuwanci na san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine noma na san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine hakikanin riba ta dan me domin annabi shine kyau shine kyauta dukka da kyau da kyauta daga annabi suke zuwa wallahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wurin juye kaunata sannan shine mahallin aje dukkan yabona soyayya kamar yadda muka faɗa yan uwa tana da sunaye da yawa akwai almahabbatu ma'anan mahabbatu soyayya fa ahbabtu dahal mustafa bi dabi'ati wa qazza da hubbi an bada kamilar rida wa ahbabtuhu ma dumtu hayyan wa innani liyal hubbu hatta yumsiyal jafnu mugmaba shehu radiyallahu anhu yace na so annabi mai tsarkin zuciya mai shiryar da halitta abin zaɓin Allah da ɗabi'a ta hakika lokacin da na fahimci cewa annabi sallallahu alaihi wasallama shine cikakken bawan Allah yardajjen bawan Allah sai na ji ƙaunata da shi ta ƙaru amma tun kafin in san kamalarsa da kuma yaddar da Allah tabaraka ta'ala ya masa ɗabi'a ta ma tana son shi ba tare da na san mai kyauta ne mai haƙuri ne mai kunya mai yafiya shine shugaban duk babu wannan ma ɗabi'a ta kawai annabi ya yi mata na so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matakar ina numfashi bayan na yi wafati kuma idanuwa na duk sun rufe an saka ni a cikin kabari wannan soyayya ba za ta mutu ba tana nan tana horuwa a cikin zuciyata sannan daga cikin sunayen soyayya akwai al'alaqatu ma'anan al'alaqatu shine ratayuwar zuciya da masoyi shine shi yake cewa aliktu bihi wan nasu fi sidatil kara tamatta'tu minhu dar iskuntu mufrada na rataye da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin mutanen duniya suna cikin magagin bacci na ji daɗi daga wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matukar zamani a lokacin da na kasance abin kadaitawa a cikin kaunarsa yace amma yanzu gashi mazaje sun matse ni a wannan zamani kowa ma annabi yake so kowa maulidi yake kowa shi'iri yake kowa yaban annabi ke kowa ma salati yake yi ya ce amma fa ku sani cewa ni wallahi ina tsananin gira da kishi ga duk mutumin da na ga ya bar mata ya bar kuɗi ya bar neman girma da neman mulki ya ta san mahalar manzo Allah wai shi yake nema to ni a duniya duka ba wanda nake kishi da shi kamar wannan amma wanda zai nemi kuɗi ba abin da ya dame ni ina da su ma zan ƙara mai in aure yake nema mata yake nema sai in mai hanya ya samu matan da zai aura idan yana neman mulki sai mai addu'a ya samu mulki amma in fa ce min annabi ke so zan sa mai ido ke zan sa mai ido kenan zai shiga layi na daga cikin sunayen soyayya akwai hawa ma'anan hawa a yaren mu na Hausa shine san rai amma ana amfani da shi mafi yawa a cikin soyayya mummuna ubangiji tabaraka ta'ala yana cewa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'awa amma kaga duk wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban ubangijinsa ranar alkiyama ya hana zuciyarsa abin da take so to aljanna ta tabbata makomarsa amma kuma ana yin amfani da ita wani lokaci a bangaren soyayya ma wadda take mai kyau domin ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi ɗayan ku ba zai zama mumini ba har sai ya zama son zuciyarsa tana yi wa abin da na zo da shi biyayya shi da shehu yake cewa atani hawahu qabla an a'rifa da hawa fa inni muhibbul mustafa dara ma gasha soyayyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo mini tun gabanin in san me ake kira son zuciya ni masoyin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam annabi abin zabi matukar zamani bana ha'inci a cikin kaunarsa to kuma kana iya cewa wannan hawa din ma'ananta mailun nafsi ila shay'in kana hasanan aw qabihan zuciya ta karkata ya zuwa ga wani abu da take so wannan abun mai kyau ne ko mummuna ne shi ake kira hawa yasa annabi ya ce ɗayan ku ba zai zama mumini ba sai ya zama hawarsa tana yi wa abin da nazo da shi biyayya sannan a cikin sunayen soyayya akwai sababa as-sababatu wato ma'anan sababa shine zafin ƙauna zafin wutar soyayya da take horuwa a zuciya za ka ji shoyi da cewa falam ara min ahli sababati mislu man yu'ani lima anaitu bal hasafasifa tun da nake ban taba ganin ma'abota ƙuna zuciya a cikin ƙaunar annabi ba kwatankwacin wanda suke gogayya da abin da ni nake gogayya da shi dukkan masoya annabi da masu yabansa a zamani na sun yi baya daga riskar kujerata daga cikin sunayen soyayya akwai attatayyumu akwai algaramu akwai alhuyamu wato attatayyumu shine atta'abbudu wa tazallulu ka dinga bauta wa masoyinka wato ka dinga yi masa hidima kuma ka dinga kaskantar da kanka algaramu kuma soyayya ce wato mai suna bege in ka tuna masoyinka sai ka ji wani hawaye ya zubo daga idanka sai ka ji hawaye ya zubo daga idanka akwai alhuyamu dimuwa mutum ya dinga sakin zance a gaban waɗanda ya dace da wanda bai dace ba saboda tsananin ƙauna idan mutum ya kamu da soyayya za ka dinga jin maganganunsa har ma wani ya dinga tare kowa ne na dan shan wani abu ne ba abin da yake sha wallahi soyayya ce ta ratsa shi kurum to waɗannan soyayya masu zafi guda uku manya shi ibrahim radiyallahu ta'ala a baiti ɗaya ya zuba wa annabi su ya ce a bal kalbu illa an ya kuna mutayyama halifa garamin bin nabi muhayyama zuciyata ta ki yarda da kowa da komai sai dai ta kasance abin bautarwa abin kaskantarwa malazimciyar bege ga annabi wanda yake abin ɗimautarwa zuciyata ta zama abin ɗimautarwa da annabi to yan uwa a baya mun gaya muku cewa soyayya wani fanni ne daga cikin fannonin hauka shi yasa idan ka ga mutum yana yawan damuwa wai an zage shi bai shiga soyayya sosai ba idan mutum ya yi zurfi a cikin soyayya wallahi ba zai bai ganewa ma za ka gan shi wawa wawa mahaukaci mahaukaci sakare haka dolo dolo da sauransu shi yasa in mutum yana yawan zikiri ko ka ce ma mahaukaci ko an ce wawa da gaske ne haka ne ko kuma kana yin maulidi ko kuma kana yawan rike carbi kana yawan salati ga annabi ko kana yawan wasu abubuwa da haka dai irin na soyayya to zaka ringa ji ana cewa kaga mahaukaci kaga wawa to in kaga mutum ana fada da shi akan wannan bai ma gane ma me yake yi ba ai dadi ake ji eh dadi ake ji wal jununu fununu hauka fanni fanni ne daga cikin fannonin hauka shine soyayya kuma wallahi mafi yawancin mutane mahaukata ne sani ne kawai ba yi domin duk mutumin da ya ce zai yi soyayya to sai ya dan haukace kaɗan za ka ga mutum shekara 65 fa yana soyayya da wata yarinya yar shekara goma sha bakwai amma wallahi in malami ne ma yana da almajirai in suka zo kusa da shi sai sun dinga tunani ko wani abu ya dan same shi wani za ka dinga gani sai ka ga malami fa an saba da karatun qur'ani ke ji amma ya kuma yana jin waƙar indiya wallahi malam sai ga yana wasu yan kanana kanana maganganu ko kuma da da ya an dan zauna ce ah, Allahu akbar kaga irin a tafan wacce irin wannan riga tana yawan sa irin wannan riga kaga da sauransu da irin irin waɗannan maganganu to kuma ka'ida duk mutumin da ya ce wai shi mai hankali ne wai shi malami ne wai shi kamili ne to ya kyala soyayya kawai ba zai iya ba soyayyar budurwa ma in ka shige ta to karka ce kai malami ne ko kai kai kamili ne ko kai mai hankali ne a ka dawo matsayinta kawai in kai mu'amala da ita a matsayinta na- a matsayinka na dan shekara 65 za ku rabu ita shekarunta goma sha bakwai ko to kai ka dawo sha biyar to sai ka ga sai a tafi daidai ballantana kuma san Allah da manzansa Allah za ka nuna wa kamala ko ko Allah za ka nuna wa ilimi ko ko Allah za ka nuna wa hankali haukace kurum a cikin ƙaunar shi ka zama wawa sakarai domin da yawan mutane suna kaiwa wannan matsayin na hauka a cikin ƙaunar mata waɗansu suna kaiwa wannan matsayin na hauka a cikin ƙaunar kuɗi waɗansu suna kaiwa wannan matsayin na hauka a cikin neman mulki da siyasa to madalla da mutumin da ya kai wannan matsayin na haukacewa a cikin san Allah da manzansa Olamu Shehu Ibrahim yana cewa ma za alayya in junintu bi hubbihi wa qad sara min tati walidun wa ashmadu wai meye laifina dan na haukace da san annabi wani ma ba da soyayyar laila ya haukace ba wani ma ba da soyayyar kuɗi ya haukace ba wani ma ba da soyayyar mulki ya haukace ba dan ƙaunar annabi ta haukata ni ai babu wani laifi ko da yake waɗansu suna cewa ya ga ka babban mutum ga ƙananan yara a ƙarƙashin ka ga dattijai kowa yana girmama ka amma yace babu komai wallahi ai ba ku sani ba haƙiƙanin soyayya dama an tamhu min kalbi kama siwal mahabubi hakika soyayya ka shafa duk abin da yake zuciyarka banda masoyinka saboda haka mahamin fuadi hubba laila wa tandami widadul imam al-hashimi al-mufakhami hakika soyayya isaril mahbubi ala jami'il mashubi ka zabi abin sanka akan dukkan abokanka abin da kake so fa asartu hubbal mustafa duna gairihi walau umma kulsumin walau kana maryama hakika soyayya an tahaba kullaka liman ahbabta huwa ta la yabqa laka minka shay ka ba da dukkaninka ga wanda kake so har ya zama baka rage komai ba muhammadu ma'amunu sama'i rasuluna wa habtu lahu nafsi wa kulla mamaliki wai an tambaye majnun laila aka ce masa wai kai ga mata nan a duniya barkatai ka je ka neme su man dole sai kwaya ɗaya tunda an hana ka ya ce au wai dama akwai wata mace a duniya banda ita wai shi ya dauka duk duniya maza ne laila kawai ita ce mace in an rasa ta shikenan an rasa aure kaga wannan ai hauka ne ai amma kuma akan haka yi aka ce masa la laila wa wasu laha turidu amid duniya wa ma fi dawayaha wai kai laila kake so da saduwa da ita ko ko duniya da abin da yake cikinta sai ya ce gubarun min turabi ni aliha ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha ya ce wallahi kasar karkashin takalmin laila ya fi mun duniya da abin da yake cikinta kaga wanda ma ya hauka ne saboda haka ma'ana wato idan aka tambaye ka duniya kake so ko lahira ka ce wallahi kasar karkashin takalmin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi maka duniya da lahira da abin da yake cikin su ba takalmin ba kasar karkashin takalmin sama ya fi su baki daya saboda haka yan uwa soyayya lalle hauka ce kuma soyayya harafi biyu ne a alhubbu alhubbu ma'ana wato ma'anan ha'un din nan hatfun ma'anan ba'un bala'un wato ma'ana halaka da bala'i babu wani mutum ɗaya a cikin mutane ko mace ko namiji in dai ya balaga sefa ce ya kai wannan wurin yana tsakanin halaka da bala'i ko dai a cikin kuɗi ko a cikin mulki ko a cikin mata fa kullum wa lailahu wa daha bala'i aka shi ce kowa da ka gani yana da laila wadda wannan laila za ta saka shi a cikin halaka da bala'i amma ni annabi mai tsarkin zuciya mai shiryar da halitta shine halakata shine bala'ina sara ɗai fuhu wahanan wa kittu li hubbihi a ɗirush tiyakan walgara mu bala'i sannan a yarenmu na hausan aka ce so shi ma harafi biyu ne so in ka rubuta da hausa sinun wawun zaka gani so ma'anan sinun sakarai ma'anan wawun wawa saboda haka sai ka zama sakarai wawa soyayya za ta tabbata yan uwa sai a yi ta hakuri duk abin da aka ji an faɗa akan mutanen Allah na haukatarwa ko na wawaitarwa kar a damu haka tafiyar take dama lokaci ya fara hararan mu za mu dakata sai in Allah ya kai mu gobe insha Allah za mu yi muku bayani akan sifofin annabin da muke ta magana akan kaunar shi nan domin zuciyarka ta ji wai shin wai annabin ya kai ga irin wannan soyayyar da muke ta magana in muka fara gaya maka sifofinsa take kai ma zaka ji ka kamu da kaunarsa take zaka zama sakarai wawa kai ma a cikin kaunarsa mahaukaci tibran ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu fa kun mugisan lana ya wahidul ahadu ya barru ya witru ya ainul muradi ajal يا من لا له شفاء كلا ولا ولد أجس أبيدا وفرج كربه أبدا يا من لا شبيع له واقا ولا ند أنت الجياس لكل خائف وجل يا رب يا حق يا من لا له ضد فرج لأمة خير الخلق غمهم ولا ينالهم نصب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الأنساب يا أحمد صل وسلم على خير الورى جددا محمد آل أسابي سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله قدر الجلال العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Alhamdulillah an saurari karatun littafin kasidun tarihin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan na Maulana Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu an daga bakin Sheikh Ibrahim Mansur Imam Tudun Wada Kaduna sai gobe dan Allah kai mu za ci gaban